بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الصبحة asali kenan a cikin sha'anin sharbi za a yi magana
وقد كان شيخنا يلازم صبحة فإن اتخاذ ذا هاش فإن, yace haza فإن اتخاذها شعار الأئمة نعم وقد كان شيخنا shehun mu shehu kiyanu radiyallahu anhu ya kasance ya lazima sabata نعم yana lazimta sharbi ko yaushe ake gani ana ana tare da sharbi ko yaushe فإن اتخاذها domin rukun shi sharbi شعار wannan الأئمة alama ce ta shugabanni wannan ta shi ar ai mata safiya نعم inda suke za ga su ba sa rabuwa da kuma mutanen kirki ba sa rabuwa da sharbi ko yaushe daga ciki
وفي مسند الفردوس جاء أصل صبحة Hmm?
وفي مسند الفردوس ya zo a cikin musnad al-firdausi sunan sunan littafi ne shi musnad al-firdausi نعم أصل صبحة asalin nan na ah, ah, abi mansur al-jalami shine ya lissa shi ne sanar da wasu نعم ya zo asalin shubhatan asalin na carbi ya zo
وعد نبي Cewa في ذاك an rawaito- السيوطي an rawa- an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce madalla zikiri sai yake wanne ne zikirin sai yake shine carbi نعم eh to wannan kaga ya nuna ah, asalin wannan kenan sannan kuma ila yau ah, um, um, akwai hadisi da ya zo shi ma ga gushe bata an ibn umar radiyallahu anhu Hmm.
annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gida subhata bi yadihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gaishe yana kullu charbin shi ma da kansa to kaga wannan shi asalin charbi ya zo a wannan hadisi guda biyu wa da nawa fi zaka suyudi imamu suyudi da Allah ta fita gare shi نعم ya yi da nabi wato ya yawaita magana
نعم shi zaka a cikin sha'anin sharbi a بمنهج cikin minhatu sunan littafi ne ana kiran sa al-minhatu fisti imalis subhati نعم wato kaman shi a wannan littafin imamu suyudi ya yi bayani sosai game da sha'anin sharbi eh cewa ya roto cewa a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da yawa wanda suke da tarbi kamar yau a a ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam da shugaba sai da Aisha kamar Abu Hurairah kamar Abu Darda نعم duk sun kasance suna da tarbi- tar- tarbuna نعم sannan kuma manya manya daga cikin waliyai kamar irin su Junaidu Salik su Imam Abdul Qadir Jilani su Ma'ruf al-Karhi da dai sauransu duk suna daga cikin waɗanda suna suna da tarbi نعم waɗannan abubuwan ya dai magana da dama a cikin waɗannan abubuwan Eh, sannan kuma an ambata ma cewa fadima ma amintu hussein ita ma ah, tana da carbi ita ma نعم بنت الحسين Eh, نعم ta kasance ita ma tana yin wato ma'ana carbi da irin kamar zare ne sai ta kukulla carbin ta kukulla garin ta kukulla garin sai ya zama kamar shi ne a carbi a wajen Eh, wanda dai waɗannan abubuwan da dama wanda ya yi magana Eh,
فكم من صحابي يسبه da بالنوى yawa sahabi aka Mhm.
samu wani sahabi isa biyu da yake yin tasbihi bin nawa da gurma dan dabino نعم كمثل أبي kamar هريرة misalin abu huraira a rawaito cewa gurmarin dabino yana lissafi da yana yi وصفية da kuma safiya نعم abin da fiye yin nan نعم ya yi cikin umar mummuni da dalata ba ta kare ta ita ma Mm.
cewa tana yin wannan a tana daga cikin waɗanda ita ma aka rawaito cewa ita ma tana tana amfani da ita ma gurmarin dabino tana yin wajen carbin ita ma نعم
da manzo sallallahu alaihi wasallama a imam tabarani ya rawaito cewa a, ta ce manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gare ni amma ga gabana akwai arba'atu alafi nawa akwai wato gurma dan dabino guda dubu hudu wanda tana yin tasbihi bihin da su نعم tana yin tasbihi da su kowane daga ciki نعم.
sannan sa'ad bin abi waqas shi ma ya faɗa yake na shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wato ɗaya daga cikin matayensa amma tare da ita akwai gurmarin dabino ko kuma yace wani a wani ruwa yace a tsakon kwani ne wanda take yin a tasbihi da su نعم.
to sai yana cewa tun da ya ce ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma wancan hadisin wanda ita da kanta ta faɗa su biyu din sai yake ijmalin cewa shi ma ɗin wannan ɗin ita ma ake magana da yace wannan hadisi
نعم وقد سميت حبل الوصول hakika an ambace ta ita wannan carbi ana ambatanta hablul usul مم.
ita ce igiyar nan ta alusul sada da bawa za ta sada da bawa ita wannan igiyar نعم ko kuma a ce ramidatul qulubi da ana kiranta waɗannan abubuwa fa kamala ha min da al-fadli yawa ya gare ta ita na daga fala ita carbi tana da abubuwa mana fala sosai sosai mm kastishfa kamar neman waraka bi asdaqi niyyati amma bai mafi gaskiyar niyya a'a a kowace cuta wata da mutum wanda kasa aka zo a sa carbin a ciki wannan sa carbin sai sai ya saya wannan a'a sai ka ga dalilin wannan abu mutum ya samu ya samu waraka da mm yawa daga cikin waɗannan abubuwa mm ko misali bayan an yi wazifa kamar yadda ake yi a'a a kawo ruwa ɗin na mutum kowa ya zai dan kuma tarbe da ci to wannan haka ba samar lafiya ko ya mamanka ko ya masa wani abu sai ga da gaskiyar niyya sai ga ya samu waraka saboda wannan abu
fa sun habi kisin to saboda irin wannan abubuwan saboda irin darajar da take da shi eh idan da yawa daga cikin malamai sun faɗa sun ce kiranta da ake kira cewa saboda usul ɗin nan ita hablul usul ce na'am saboda irin matsayin da Allah ya- ya mata don da yawa daga cikin waɗansu manya-manyan waliyyai an ga cewa carbin tana hannunsu ma da kanta ma tana kewayawa kamar da kanta ma kamar tana tasbihin da kanta da kanta eh da yawa daga ciki eh kamar ah, akwai carbi da aka ce da yake ah, hannun shi abdulkadir jilani wanda shi akan kansa an ga cewa idan ya ajiye ta a- a bisa ƙasa tana kewayawa ita kadai habba habba ba ya ɗaya ta ganga kamar tana yin jan kanta da kanta kenan tana yin tafiye da dai irin waɗannan an yau rawaito da dama waɗansu da yawa daga cikin manya-manya daga cikin malamai waɗanda irin waɗannan abubuwan duk an gani a wajen nasu eh sau da haka abu abu ce wadda take tana da matuƙar fa'ida da kuma matuƙar amfani eh, domin da yawa ana malamai abinda ta suka ɗauke ta cewa tana da matuƙar wannan saboda ita a wajenta idan misali mutum yana jan sharbi bayan kiyaye lauɗi da za ta kiyaye ka sannan kuma akwai da dama da idan abubuwan da ba ka yi idan ba da sharbin kake yi ba zai mana cewa hankalinka baya taruwa waje ɗaya sai zama cewa zuciya ta fita ta wani abu daban amma lokacin da ka zo kana yin da carbin sai zama hankalinka ya taru waje daya kana yi kuma da dama za ga cewa wajen kana yin abu kana yin huluri da ma'anar kawo ma'anar da yawa da dama malamai sun da cewa idan da carbin ne shi ne za ka yi amma yadda duk da zai cewa akwai hadisi wanda suke nuna wa waɗansu suna nuna cewa ai in ka yi da hannun shine domin a haske ake nema kuma haske kamar zai sauka a hannun naka to ai kuma shi ma carbin da kake yi shi din ma ai da hannun kake jin sa sannan kuma har ila yau an tafi a bisa cewa an dai har abin da zaka yi dan adadin yana da yawa to lokacin da ka tafi kana kirga to kuma hankalinka ya tafi kuma daga huduri da hudu'i da zaka samu Na'am.
na wannan abin din ya tafi kuma yin da wannan Kokarin lissafin kiyaye.
domin ka dinga kokarin ka kiyaye wannan lissafin domin kada ka ka huce adadin da kake tunanin da Na'am.
amma idan tarbi ne shi babu wani zancen wannan tunanin abubuwa to shi sa an fi samun hudu'i da huduri wajen sa dangane da yadda mutum zai yi da hannun musamman ma idan mutum zai yi da yawa ne a daga ba wanda za ka yi dan kaɗan ba shi sa mutane fiye da wannan fa sun habi ya kisin ce to amma kai dan uwa ka kiyaye ta biki sun a cikin jakarka ka sa a jaka aw bi jaybin ko kuma ka sa a aljihu
wala takun biha mu'lina kakka zama mai bayyanawa ne bai hada ita fil unki a cikin wuyanka khawfan li shuhurati don tsoron shahara a da cewa mutumin nan shagun nan wani yanzu yanzu ne huce kuwa ana ganin ka kullum ana yin wannan to ya ce ko shi za ka yi lalle lalle ka boye ta a cikin aljihunka kuma ka boye ta a cikin yauwa ka boye ta a cikin jaka amma kada ka tafi kana kana yin wannan a ba wai wajen bayyana ba dama dai abin da ya nuna aishi duk da ya yi magana a nan gaba kuma ya yi magana akan irin waɗannan abubuwan cewa abin da dai ake nema a yi allah dai ake tunani a shi ake so to kada ka zo kai wani abu kuma wanda kai za ka dinga yi amma mutane kuma har suna yabanka da wannan abun a ce wani mutum da ba ya rabuwa da tarbi kullum kaga wannan abun ba ma shi kai in ka ji ya sa ka ji wani daɗi na daban na'am wanda kuma ka gare ya tashi ciki a to yasa duk wani abun ake buƙatar cewa ya zama na cewa ka guji su idanun mutanen ko da ku dan Allah kake idan kada ya zama wannan abun to ne ta shigo tsakani amma bai hana abun misali mutum yana tafiya ko ya ja tarbinsa idan dai shi tsakaninsa da Allah ne yake yi bai hana ya yi waɗannan abubuwan ba amma dai yayi magana da dama kamar misali ana cikin hira mutum yana jin tarbi kaga mutum ma yana yin hira kuma yana jin tarbi to yana magana cewa to harshe nawa gare ka akwai dai wanda suke hawar qur'ana waɗanda abubuwa ne waɗanda suke kaman waliyai kamar shehu jana da yawa ya so ina jin carbi kuma sannan har ila yau ga wani littafi a gaban sa ya yi kuma wannan din bai hana shi ya dauke musu hankali da wancan amma kamar irin su abala kwatan da kanka da su ba da isa ya bayyana cewa mutum ya tafi ko ya sa shi a wuya ko kuma ya tafi yana jan din nan a dan a cewa ai wani ne ana tafiya ana magana ana kwarar kwarar kwarar ana kaza ko ga shi mutum hira yake amma kuma yana jin tarbin ga sai a rasa to da wani harshen yake yi ba harshen da yake baki da shi kuma yana da wani harshen da kenan da yake jin tarbin to duk dai wa'annan abubuwan yayi magana su dama a cikin sharri littafin na ji wanda ya kamata a ce a yi duk da cewa an samu wasu daga cikin malamai wanda suke a su suna sawa a wuya to amma kuma abin da yake magana shine mu kuma mun dai mu bangaren mu na dariƙa musamman dariƙa tijaniya ana gudun waɗannan abubuwan saboda neman kadar ya tashi eh
biha khanaqala faruqu man kana mu'linan shine ma sayyidina Umar ya shaƙe wuyan man kana mu'linan wanda ya zama yana bayyanawa na'am waqala waqala yace da shi taqulu fa arifuni bi kana sifati faɗa ne da lisanin hala kana cewa fa arifuni ku sanni bi sifati da tarbina a dinga cewa wane mai tarbin nan abin da kake son ka ga mutane kenan sayyidina Umar a an ce tamimu jari ne shine sayyidina Umar din ya ganshi yake gaya masa wannan ya ce a tumi an tabola ana tamimu dari fa'arifu ni musanni wato na a garin ganin ka da tabi ila kansa ne shi wannan yasa ta ta ba
alhamdulillah